الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alkur'ani a cikin kuma tafsirinmu na watan ramadan na shekara ta 1445 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi daidai da shekara ta 2024 haihuwar annabi isa alaihi salam wannan kuma yau insha Allah shi ne karatunmu na goma da fatan Allah shi mana muwafaka ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa manne malam bismillah muna nan cikin suratu yusuf alaihi salam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله أكبر to alhamdulillah muna nan cikin kisar annabi yusuf alaihi salam mun zo inda yana cikin kurkuku musibar da ya haɗu da ita ta uku kenan ko ta hudu ya samu musibar shiga rijiya ya samu musibar zama bawa sai da shi a matsayin bawa gashi ya samu musibar fitinan mata ta sa ya roƙi Allah a mai da shi a sa shi kurkuku yau ga cikin kurkuku to a sannan ne ya shiga kurkuku tare da wasu matasa guda biyu masu yi sarkin misra aiki wannan mai ba sarki abinci wannan mai ba shi abin sha an haɗa kai da mai ba da abinci ya sa ma sarki guba shi kuma mai ba da shayarwa ya sani ma'ana ya gane a cewa an haɗa kai da wancan sarki ya zo zai ci abinci sai mai bashi abin sha ya ce ranka ya kakkace abincin nan akwai guba akwai guba ya kai kasa an sa guba ya ce lallai wanda ya abincin nan ya sa guba ya ce to kai naka abin shan fa ce a ni nau lahi alau ce to sha na kan mu gani ya sha ya sha lahi alawa abin da ya faru aka ce to kai mai abinci kai kuma da ya ce akwai guba kai ma lokaci shi kuma ya ci to kaga an gane akwai matsala kenan ko to sai aka haɗa su duka su biyu aka kai su kurkuku sai suka zama suna tare da annabi yusuf alaihi salam shi kuma da ya shiga ba laifin tsaye ba na zaune ba sai dai dan jarraba ta Allah da kuma shi haka ya zaɓa ya yi mai zaman lafiya to shi ne tunda sun ga annabi yusuf alaihi salam mai ilimi kuma yana ba da labaran fassarar mafarki iri-iri su ma sai suka ce mai ga nasu mafarkin da suka yi wannan mai ba sarki a giya da sauran abubuwan sha ya ce ni na yi mafarkin na ga ina gyara inabi ina matsa shi ina mai da shi giya ina ba mai gidana yana sha shi kuma wancan ya ce shi kuma mafarki ya yi ya ga yana ɗauke da yana ɗauke da bahon biredi ko gurasa kuma ga tsuntsaye sun zo suna ci to shine suka yi annabi yusuf alaihi salam tambaya game da wannan mafarkin suka ce ka ba mu annabina bi tawilihi inna naraka min al muhsinin ka ba mu labarin wannan fasara wannan mafarkin da muka yi dan mun ga kana daga cikin masu kyautatawa kana daga cikin masu ilimi to shine shi kuma annabi Yusuf alaihi salam kamar al'adar dukkan mai da'awa sai yayi amfani da wannan dama tunda dama ta samu sun kawo kansu suna da bukatar su to ba zai gaya musu bukatarsu ba sai ya yi musu da'awa ya yi aikin Allah kuma shi ne ci gaba da jawo hankalinsu zuwa ga kaɗaita Allah da bauta mashi ya nuna musu muhimmancin addinin Allah kafin ya ba su amsar abin da suka tambaya shi ne yake cewa la ya ci kuma ya nuna musu matsayin shi cewa shi Allah ya sanar da shi abubuwa ba ma wannan da suka tambaya ba duk wani abu da yake koye ko abincin da za su ci duk sanda za a kawo musu kan a kawo musu zai iya cewa za a kawo muku abu kaza yanzu an jima kaza za a kawo muku gobe da sai ma abu kaza za a kawo muku na kari kuna nan gidan yari din nan ka shine da ya gaya musu wannan la ya ci kuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an yatiyakuma to dan ya jawo hankalin su kada su dauka ko wani boka ne ko mai sirri yace a zalikuma mimma allamani rabbi wannan duk abin da kuka ji na faɗi to yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni wato kaga ya nuna musu yana da ubangiji wanda ba wancan talkatan da suka sani suke ɗauka iyayen giji ba ko shine yace to ni da ko ganni nan inni taraktu millata qaumin ni na bar addinin mutanen nan wanda la yu'minuna billahi wanda ba su imani da Allah ba wa hum bil akhirati kafirun kafirun su kuma game da al'amarin lahira sun kafirce ba su yarda da lahira ba ni ba na tare da wannan addinin maimakon haka wata ba'atu millata aba'iya ni na bi addinin iyaye na ne da kakanni na su wane ne iyayen nawa da kakanni na kaga zai nuna musu shi waye kenan na bi addinin iyaye na da kakanni na su ne ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub su ne annabi ibrahim khalilullah da annabi Ismail da annabi Ishaq da Yaqub to ni waɗannan su ne iyayena da kakannina to addinin su nake bi ba addinin wanda ba su imani da Allah ba ya addinin waɗannan iyayena da kakannina yake ma kana lana an nushrika billahi min shay'in bai bai bai kasance gare mu muna muna mu Allah shirka da komai ba mu Allah ɗaya muka sani shi muke bauta ma ba mu tara shi da komai ko da kowa kaga ya gaya musu ga matsayin shi kuma ga inda yake son ya jawo su kenan ko kuma ya ya nuna musu daga ina ya hito ko da ba musulmi bane ai suna sun suna da labarin annabawan Allah da suka gabata da waɗanda kenan yace zalika min fadlillahi alaina wa alana wannan abin duk da kuka ji mun samu na rike addinin Allah da kadaita shi da bauta mai bamu mai shirka da komai yana da jin falalar Allah alaina da ya mana mu a kanmu wa alanna da ya ma sauran mutane duk mai son ya samu rahama wannan falala ta Allah ya shigo ta tana tare da shi walakin aksar nasu la yashkurun amma mafi yawan mutane ba sa godewa Allah ya shimfiɗa falalar shi a zo a shiga addinin a kaɗaita shi a bauta mashi a shige cikin falalar shi amma da yawan mutane ba su godewa ba su zo su shiga wannan addini kaga su yana kiran su zo su shiga kenan na'am يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار الله أكبر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله الله أكبر أمر أن لا تعبدوا إلا إياه مم.
ذلك الدين القيم مم.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allahu akbar to sai ya ci gaba da jan hankalinsu ya ce ya sahibai ya sijini ya ku abokai na guda biyu na zama cikin kurkuku zan muku wata tambaya a arbabun mutafarriquna khairu am illahul wahidul qahhar yanzu iyayen gidi mu- da yawa mutafarriquna mabambanta kamar a ce ga lata ga uzza ga manata ga waye ga waye ga duk duk iyayen giji ne kai su suka fi amillahu alwahid alqahhar ko ko Allah mahalicin kowa da komai wanda yake shi makaɗaici ne ɗaya ne kwalbai da kishiya bai da abokin tarayya alkaharu mai rinjaye wanda komai ƙarƙashin rinjayen shi yake da Allah da iyayen giji da yawa barkatai masu bambanta kowa gudan shi daban kowa nahiyar shi daban da guda ɗaya wanda yake shi ne mai ƙarfin iko shi ke da ya halicci kowa da komai wanne ne ya fi alhairi wannan su suka fi alhairi ko ko guda ɗaya tal wanda shi ke da fawa akan komai da komai mai hankali zai ce Allah guda ɗaya shi ya fi ko? ya ce to ku duba haku gani ƙara jan hankali waɗannan da abubuwan da ake cewa abubuwan bauta abubuwan bauta gumaka daban-daban menene su mata abu nuna min dunihi illa asma an sammaitu muha antum aba'u ba wani abu kuke bauta mawa ba wanda ba Allah nan guda ɗaya ba illa asma an face kawai wasu sunaye ne sammaitu muha antum wa aba'ukum wanda kuka sa musu suna ku da iyayenku ku za ku sassaka ku gyara ku ce wannan sunan shi kaza ku mulmula ku gyara ku mai fenti ku ce wannan kuma gungin sunan shi kaza kuma ku zo kuna bauta mai wanda ma anzalallahu biha min sultan Allah bai so kan mai da wata hujja ta aje a bauta mu wannan ba wata hujja ba wani dalilin da ya nuna ka sassaka ije ka je ka bauta mai ko ka gyara dutse kai mai ido da baki ka je kana mai sujada wai kana bauta mashi ba Allah bai saukar da wata hujja akan wannan ba kuma ba su iya komai su waɗannan ilal hukumu illa lillah hukunci ba hannun kowa yake ba hannun Allah yake wannan kuma kan da kuke bauta ma ba su iya yin kuma da kuke bauta musu ba su iya yi muku komai ba su amfana muku komai sai dai ku za ku yi musu ko za ku amfana musu ba su iya hukunta komai inal hukumu illa lillah hukunci ba gurin kowa yake ba sai gurin Allah shi kadai shike halitta shike rayawa shike kashewa shike bada iska ya bada ruwan sama ya bada arziki ya fito da tsirrai yayi komai shike yi amma waɗannan duk abubuwan da ake bauta mawa me suke yi ba su iya komai kun san sada dai kun sa musu suna da ku da iyayenku kawai kun je kun me amfanin su amara Allah ta'budu illa iya to Allah wanda shike da hukuncin komai a hannun shi ya yi umarnin kar ku bauta ma kowa sai shi kadai amara Allah ta'budu illa iya Allah ya yi umarnin kar ku bauta ma kowa kar ku bauta ma komai sai Allah shi kadai kuma zalika dinul qayyim yin hakan shine addini wanda yake madaidaici tsayayyen addini mai amfani mai tseratarwa wanda za a ci nasara a kai shi tsayawa abota ma Allah shi kadai ka abota ma kowa in ba shi ba shine addinin qayyim wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dinu hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyim addinin musulunci nan na kadai ta Allah da bauta ba shine addinin duk wasu madaidaitan mutane wanda kaji an ce sun bauta ma Allah to kai su suke walakin na asfarar nasu la alamu amma mafi yawan mutane ba su sani ba sai su je su kama kame kame suna bauta ma tarkacen banza da shirman wofi su bar Allah na gaskiya wanda shike da komai shike yin komai shike da iko duk al'amari a hannun shi yake sun yi sakare shi kama iska kenan ko eh ba sakare shi kama ganye ba a sakare shi kama iska an an kama ganye ma ai akwai ganyen kenan iska ko ai ba ma ba an kama an kama babu kenan duk wani wanda za a bauta ma wanda ba Allah ba ai babu ne zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil subhanahu wa ta'ala na'am يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه نعم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان الله أكبر to ya ja hankalin su ya musu wa'azi don su kaɗaita Allah su bauta mai su rabu da addinin mutanensu masu bautar gumaka abubuwan da ba masu amfani ba wannan shine al'adar duk wani mai da'awa shi mai da'awa dama yake nema ya baza kolin shi na da'awa ya kira mutane zuwa ga abin da yake ganin shine mafi alkhairi a rayuwarsu ta duniya da ta lahira shine manhajin annabawa da duk wanda suka bi ta hanyar su duk da'awa kuma bata wuce a kira mutane su kadai da Allah su bauta mai shi kadai ba ba da'awi irin na yanzu cewa kowa yana da'awa zuwa a zo a bi ra'ayin shi kowa yana da'awa a zo a bi ra'ayin shi wannan wani abu ne daban da'awa ta gaskiya ka yi da'awa wanda bai san Allah ba ya zo ya san Allah wanda ke bauta ma wasu tarkacen banza ya watsa ya zo ya kaɗe ta Allah ya rungu ya bauta mashi wanda ba bai san ibada ba ya zo ya yi ta amma ba sauran da'awi yanzu duka sun koma kowa yana da'awa zuwa ga irin ra'ayin shi da irin manufar shi da abin da yake so ya yi kawai Allah ya kyauta Allah ya ba mu ikon gyaggyarawa yace ya sahiba yasjid to yanzu zai ba su amsar abin da suka tambaya ya ku abokan zama a kurkuku guda biyun nan mafarkin da kuka ce kun yi amma ahadu kuma amma ɗaya daga cikin ku wanda yace yayi mafarkin yana matsa inabi yana mai da shi giya amma ahadu fa fa yaski rabbahu khamra to wannan shi zai za a za a zo mai za a fitar da shi kurkuku a mai da shi kan aikin shi ya ci gaba da shayar da uban mai gidan shi giya kamar yadda ya saba shayar da shi da sauran abubuwan sha shi za a gane bai da laifi za a mai da shi kan aikin shi wa amma al'akara amma shi kuma ɗayan wanda ya ce ya ga ya ɗau biredi ko gurasa tsuntsaye na bin shi suna ci fayusulabu to shi karshe za a kashe shi kuma bayan an kashe shi a zo a tsire shi a gicciye shi a jikin ice fa ta'kulu tsayru min ra'sihi tsuntsaye za su zo su rika cin wajen naman kanshi tsuntsaye za su zo su rika cin naman kanshi dan shi za a gane yayi laifi za a kashe shi a zo a tsire shi jikin ice a gicciye shi jikin ice tsuntsaye su zo su rika cin naman kanshi wannan shi ne fassarar mafarkinku shi ne fassarar mafarkinku to an arwaito cewa da ya ce musu haka ya suka ce a dama jarraba ka muke an mu ga ko mai mafarki ba ya ce to ina an gama qadiya al-amru alladhi fihi tasabbiya al'amarin da kuke tambaya game da shi an riga an gama in kun yi mafarki haka za a yi fasara shi kenan in ma ba ku yi mafarki ba wannan fasar da aka yi haka za ta zama kai za ka kubuta ka je ka ci gaba da aikin ka gidan sarki kai kuma za a kashe ka a tsire ka tsuntsaye su rika cin naman kanka an yi an gama hakan kuma aka yi tun da dama shi wannan shi ne mai laifi wancan shi ya cancanci ma yabo don shi ya san an shirya za a kashe sarki da guba kuma ya ce ma sarki ga shi ya tona al'amarin ba a san da kuma ya ji ba lokacin da ake shiryawa da wannan shi mai ba da abinci ya samu sarki guba aka yi mai alkawaran da za a yi mai to shi ba su san cewa wancan mai kula da abubuwan shan sarki ya sani ba sai ya samu dama ya ji abin da suke yi to kaga shi ya tantance ya boko bayan an sa kai kila sai ma an mai alhakyauta shi ko wancan tun da shine mai laifi ya yi yunkurin kashe sarki kaga ai wannan hukuncin shi dama na kisa ne ko الله يكيهم وقال للذي ظن وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الله أكبر آه الله سبحانه وتعالى شيء النبي يوسف عليه السلام bayan ya ba su wannan fatawa ta mafarkinsu wa ƙara lillazi zanna annahu najin minhuma sai ya faɗa ga wanda ya tabbatar da cewa shine zai tsira shi zai kubuta daga cikinsu shine ba za a kashe ba wanda zai koma bakin aikin shi sai annabi yusuf ya bashi sako ya bashi sako ya ce uzkurni inda rabbik to kai ne za ka fita ka je ka ci gaba da aiki kuma kana kusa da sarki da Allah in ka je an mai da kai baki an ka dan ambaci labari na wajen sarki mana ka ce akwai wani bawan Allah na nan tsare a kurkuku wanda bai ma san laifin da ya ba abu ya kamata a bincika a san yadda za a yi da shi to shikenan lokacin da aka fito da su wancan aka je aka kashe shi wannan kuma ya samu kubuta ya ci gaba da aikin shi fa an sahu shaytanu zikra rabbih sai shedan ya mantar da wannan mutum ya gaya ma mai gidan shi sarki cewa akwai wani bawan Allah a kurkuku gashi gashi gashi gashi sai Allah ya sai shedan ya mantar da shi bai iya faɗi ba shikenan ba tuna da Yusuf ba shikenan sun fito an baro Yusuf a kurkuku falabisa fi sijni bid'a sinin annabi Yusuf alaihi salam ya zauna a cikin kurkukun nan bid'a sinin wasu yan shekaru in an ce bid'u a larabce ba su kai goma ba kenan amma dai sun wuce uku hudu biyar amma ba su kai goma ba shi yasa malamai suka fi tafiya akan bakwai duk da yake akwai masu cewa shekara har sha biyu da amma inda sha biyu ne ai ba za a ce bid'a ba in ya zama sha biyu ya zama bid'ata ashara kenan goma sha wani abu yawwa amma aka ce bid'a su ne wasu yan shekaru ba su karasa dai goma ba an fi tafiya a kai shekara bakwai annabi yusuf da ya zauna shekara bakwai kama an manta da shi ma bayan ya ba da sako a gaya shi wannan na kusa da sarki in ya zo ya gaya ma sarki to amma kuma a matsayin shi ya wuce nan an ce a wata kinsa malaka jibril ya zo ya ce mai yusuf to kai yusufu ai ka saki layinka baka ji kakanka annabi ibrahim ba lokacin da aka zo za a wurga shi a wuta na je na tarbai na ce ko yana da bukata ya ce amma ilaika fala wajen ka ban da wata bukata gaji an wurin cilla shi cikin wuta fadawa ta rage yace ban da bukata gurin ka yace a dama ba guri na ba gurin Allah yace to Allah sai na gaya mu ilmu hau bi hali agna an sa'ali ba ya sanin da yayin halin da nake ciki ai ba yana ce mai Allah ka tsaye muka ba amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhiru ma qala ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi nari hasbi Allah wa ni'mal wakeel annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana karshen abin da annabi ibrahim ya faɗa lokacin da za a wurga shi wuta cewa ya hasbi allah wa ni'mal wakil allah ya isan mani ma dalla da abin dogaro allah ya mai da al'amarin shi ga allah amma bai ce allah ai mun kaza ba jibril da ya zo ce ko kana da bukata ya ce gun ka ne ban da ita gun allah ya ce a to ya san halin da nake ciki ya ce to haka kakan kai amma ya ce to amma kai yanzu kana cikin kurkuku sai ka ce a gaya ma sarki ka dogara ka mai da al'amarinka ga wani abin halitta maimakon kai ma kai irin na kakanka ka ce ka kai kukanka wajen Allah to kaga a matsayin su na bayan Allah kamar wannan bai ya zama ba haka ya kamata yi ba ina ruwan shi da wani dan aiki ya je ya gaya ma sarki mai sarki zai mashi ya gaya ma Allah ma ya ce Allah ga halin da nake ciki rannan ma Allah na iya hidda shi amma tun da ya yi biye-biye sai Allah ya bashi da biye-biyen falabisa da jirgin biyar a tuni ya zauna a cikin kurkuku har wasu 'yan shekaru kamar an manta da shi ma wanda ya ce ya gaya ma ɗin to makaluki ne gajiyayye da ya ma manta shi ɗan ma ya mantar da shi balle ya faɗi balle a tuna a ce a ɗauko fayil ɗin a bincika me ya faru to da Allah kan jarrabi bayan shi da abin da ya so ta yadda ya so ku je da Allah wannan bawa na Allah annabin Allah fa mai girma mai daraja wanda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce man akramun nas ya rasulullahi wane ne mafi girman mutane yace atqahum wanda yafi tsoron Allah suka ce a bawa game da wannan ya rasulullahi muna nufin akramun nas wanda yafi girman matsayi yace annabi ce oh wannan kuke tambaya ai sai wannan sai Yusuf shine alkarimu ibn alkarimi ibn alkarimi ibn alkarimi mai girma dan mai girma dan mai girma jikan mai girma yusufu dan yaqubu dan ishaqa dan annabi ibrahim khalilullah annabi haka ya kira shi ba alkarimu ibn alkarimi annabi kuma yana tawazu bai ce ni annabi zai ce ni nahi kowa ne a annabi zai ce ni nahi kowa ba amma duk wani karanta annabi yusuf ai kaga yana karkashin annabi ko da ma tawazu ai bai kamata a tambaye ka kace ni na fi kowa ba yawwa ko ba haka ba balle tawazu irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji annabi ya ce na fi kowa ba kamata to wata halarar ce kuma in wata halarar ta zo haka za a faɗi eh wannan in dama ta zo an hawo ta kujera sai a faɗi ce ana sayyidu walad adam wala fakhar ni ne shugaban duk ɗan adam ba alfahari nake ba wa bi yadi liwa yace ana awwalu man tanshaqul alhu anhu al-ard yawm al-qiyamati wa duk ranar kiyama ne farkon wanda kasa za ta tsage in fito kuma ba alfahari nake ba yace kuma wa ana awwalu man yaqra'u babal jannati ni ne farkon wanda zai kwankwasa kofa aljanna ya fara shiga kafin kowa ya shiga yace kuma ba alfahari nake ba ba gaskiya iya kan magana kenan karshe ce wa bi yadi liwa'ul hamdi yawmal qiyama tutai yabo a hannuna take ranar kiyama ba alfahari nake ba yace kai kullu nabiyyin kullu nabiyyin adam wa man siwahu tahta liwa'i yawmal qiyamati wala fakhar annabi ce duk wani annabi tun daga kan adamu har wanda ba adamu ba duk suna karkashin tuta ta ranar kiyama kuma ba alfahari nake ba to wannan wata kujera kenan wata halarar ce kenan aka hau eh mai ishirina na cewa mafakhiru man la yadda iha mafakhira abubuwan alfaharin da mai fadin mai fadin ta baya da'awan cewa baya daukar ta a matsayin alfahari kamar alfahari ne annabi ya ce ba alfahari yake ba tantagarar gaskiya ne ta haddusu ne bin imatullah ba zantar da ni'imar Allah ne haka Allah ya mun kuma haka abun yake sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka amma da aka tambaye man akramu na sai ce annabi yusuf shine al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim to abin da nake so in faɗi ku ji al-karim ibn al-karim ibn al-karim mai girma a wajen Allah annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah jikan khalilur rahmani amma ku ji irin yadda Allah ke bin shi da bita da kullun musiba eh eh wanda Allah ne ta mai bita da kulli da musiba tun yana yaro an jarrabe da an ɗaukai da ƙiyayya ‘yan uwa an ɗaukai an ji an jefa rijiya Allah ya kubutar da shi bai mutu ba wani abu bai kashe shi ba aka fito da shi kuma da aka fito da shi Allah ya jarrabe da wata musiba kuma aka je aka sai da shi a matsayin bawa da wasu ‘yan kuɗi kaɗan ya je ya zama hadimi gidan wani har ya girma ya kai wajen shekara talatin kuma aka zo aka jarrabe da wannan fitinar ta mata wanda ita ce da wannan fitinar ya ya ga ya yi mai sauki ya roƙi Allah dai a kai tunda an ambaci kurkuku a kai shi kurkukun nan Allah kuma ya jarrabe da shiga kurkukun ku to amma dai daga ƙarshen wannan kurkukun kuma musiba ta ƙare eh musiba ta ƙare sai sai kuma shagali nan gaba sai shagali dama an jarraba ka ka yadda ka mika wuya ka ci jarrabawa me ke biyo bawa alhairi aiko yawwa ko makaranta ce aka ce an sa jarrabawa in ka ci jarrabawa yaya ai sai murna da farin ciki kuma abin da ake nema sai a samu to Allah ya samu dace to haka shi Allah in yana son ka yana son ka yana son ka ba wai lalle ne ta baka jin daɗi da walwala da fa'a san da yake son ka sannan yake jarraba ka ya ga yaya kana tare da shi ko kuwa ko kana da wata dabara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasi bala'an al anbiya thumma al amsal fal amsal mafi tsananin shan bala'i na mutane a duniya sune annabawa su suka fi kowa shan bala'in duniya sannan kuma al amsal fal amsal mabi bi da bi bi da bi bi da bi wanda darajar su take kusa da ta annabawa musibarsu za ta kusa kamar tasu wanda ba su kai nan ba kuma musibarsu ba ta kai nan ba to haka har a sai annabi ce yubtalar rajulu ala qadar dini ana jarraban mutum ne gwargwadon irin matsayin addini shi in mutum ya rike addini da ƙarfi yana rike addini shi akwai ƙarfi yana da daraja sosai to za a rika jarraba shi da manya-manyan musibu wanda ba kowa zai iya daurewa ba sai mai irin wannan riko da addinin in ko mutum dama fi dini hirqa a cikin addinin shi akwai rauni dan rubu-rubu ne to shi ba za a dan rika jarraba shi da dan abin da bai taka kara ya karya ba wanda ba zai fi karfin imanin shi ba saboda haka za ku ji Allah ya nemi annabawa haka ko ciwo ko zazzabi za a yi Allah zai samu annabawa sai ya sa musu wanda ya fi irin naka kai ordinary wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zazzaɓi yana masantsara ciki ya yi zafi sosai wani sahabi ya ce ka ya rasulullahi masarsarar nan kana yin ta da tsanani ya ce kwarai kuwa ya ce o aku kama yu aku rajulani min an ina yin zazzabi kamar yadda zazzabin da za a sama mutum biyu daga cikin ku sai a dora min ni kadai ce to ya rasulullahi Allah na yin haka ne don ya girmama ladan ka yace kwarai kuwa Allah na yin haka don ya girmama ladan mu saboda haka in Allah ya zabe ka to ba wai shikenan yanka ta shagalin duniya a in ya ga dama sai ya saka ma shagalin kai tai amma ka sani yana iya kuma jarraba ka da abin da ba kowa kuma zai iya daurewa ba wannan shine maganar imani to kun ji jama'a ba wai zamanka na Allah shi ne kai musiba ba ta samun ka ba Allah a wannan ai musiba ba ta samun ka ma ai komawa baya ne a halaran bayan Allah masoyan Allah masu imani ka zauna kawai kai lahiya lau kullum komai daidai komai ba wata musiba da ke samu aya wannan kai ka koma ka koma baya ne eh ka koma ba akwai wata baiwa Allah wadda ta san Allah da kyau tana zaune da mijinta lahiya yana son ta tana son shi ana fira mai daɗi ta alkhairi sai ce wance ni ko yanzu a duniya menene kike son in yi miki wanda ina iyawa ba zan yi miki ba ta ce Allah yanzu duk abin da nake so za ka yi min duk abin da nake so za ka yi min sai kwarai kuwa to abin da nake so ka sake ni a'udhu billahi in sake ki kuma wannan wata irin magana ce ka sake ni kawai magana ta tsauri ta tsauri ta ce to wannan sai wannan hukuncin sai an tafi wajen na gaba tashi mu je da adaka tahi suna kan hanya shi ko rudewa ta ce ya sake ta ne ya gabza tuntube a hanya ya ya fashe jau jini kuma aka magana tahiya ta dakata ya kama ya zauna ya rike yatsa ya fashe ta ce ayya to shi kenan mu koma gida ya mu koma ita ce na fasa sakin mu je kawai a zauna to me yasa haka ta ce to ai tun da nake da kai ka kullum ni ban ga wani baka ciwon kai baka komai ko kullum lahiyar kalau na ce kai kila dai ba alheri tare da kai saboda haka gara ka sake ni amma tun da yanzu garin tahiya kuma ka faso kafa man ka to ashe kila ashe da sauran Allah na dan sanka ya gurin bayan Allah mala wanda suka san Allah kai zauna lafiya lau komai ba wata tashin hankali ba wani musiba ai ka koma kila ma an watsar da kai ne amma istidraji kawai amma dan rika dan dangwalar ka in ka dan tahi ka tahi a dangwale ka a nuna maka an san ana kallon ka fa to yau to ka an san ana yi da kai kenan to haka su ko annaba su ne na gaba gaba to saboda haka in Allah ya tashi dangwalon su ya fi dangwalon su da ƙarfi ya fi sa musu musiba mai ƙarfi saboda haka cika imani shine kana da imani in Allah ya ji haka da wata musiba to sai ka ji daɗi annabi ya ce bai da cikakken imani wanda bai lissafa musiba cikin ni'imomin da Allah ya mashi wanda bai in Allah ya ɗora mai musiba sai ya ɗauke ta a musiba bai lissafa ta cikin irin ni'imomin da Allah ya mai to wannan imanin shi da saura to Allah ka ƙara mana imani ka jarrabe mu da abin da bai fi ƙarfin imanin mu ba kuma ka ba mu ikon cin jarrabawa to ku ji da yadda Allah ke ta jarraba bawan Allah annabin Allah al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wa sallam to shikenan annabi yusuf alaihi salam muna daidai ina uzkurni inda rabbi yace ma wannan dan kurkuku wanda zai fita ce to ka ambace ni wajen ubangijin mai gidanka in an ce rabbika anan ba ubangijin ka ba mai gidanka sarki kenan to ba an samu shaidan zikirin rabbi sai shaidan shaidan ya manta da shi ya ga ma mai gidan nashi cewa akwai wani bawan Allah a kurkuku falabisa bisni bir asnin sai ya zauna a cikin kurkuku wasu yan shekaru kusan goma to daga nan fa وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون الله أكبر ga dalilin dalilin dalilin wannan mafarkin da sarki ya yi ana neman wanda zai fassara to dalilin nan shi wannan zai tuna da yusufu har ya faɗai har a koma ta kan shi ga gani ya ce waƙalar maliku sai sarkin garin ba sarki ba wannan wanda yusufu ke gidan shi ba babban sarkin rayya sai ya mafarki waƙalar maliku sai sarki ya ce mafadawan shi manya-manya na koyi wani mafarki inni ara sab'a baqaratin simanin ni na ga wasu wasu shanu manya-manya masu kiba guda bakwai sun fito daga wata ƙorama busassa wadda ba ko ruwa a cikinta amma sun fito daga wajen ga su bulbul da su sun yi kiba guda bakwai amma kuma sai ga wasu kuma ramammun shanu su kuma su ma guda bakwai ɗin su kuma ƙanjamammu ne da suka taho ya akuluhunna sab'un ijafun waɗannan ramammun guda bakwai sai suka zo suka haɗiye waɗannan masu ƙiba guda bakwai ramammun suka haɗiye waɗannan masu ƙiba ɗin guda bakwai ya akuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sunbulatin khudrin kuma na ga wasu zanganniya guda bakwai khudrin ɗanyu sun nuna tsaba ta gama haɗuwa tsab amma ba su bushe ba mana zanganniya a san zanganniya ko? ta dawa kamar zanganniyar dawa ko gero kan dawa in kai ba sakwace ne hoggan dawa hogga ya ga zama sakwace ce hogen da in yace hogen dawa wai kan dawan yake ne ya hogen dawa to hogga ko kuma zanganniyu su ne sumbulatin zanganniya guda bakwai kamar kan dawa ɗin nan wanda ta nuna ta yi tsaba tsab amma ba ta bushe ba tana ɗanya na ga guda bakwai wa ukhara ya bi sati kuma ga wasu zanganniyoyin guda bakwai su kuma busassu su sun bushe sai kuma busassun nan su ma suka zo suka lalibe waɗannan ɗanyun to ƙofar ya bisa ga ɗanyu busassu sun cinye ɗanyu can kuma ga ramammun shanu sun haɗiye masu ƙiba to sarki ya tashi yana ta tunanin to wannan me yake nufi wannan mafarki me yake nufi to shine ya zo ya bada kolin wannan mafarkin a fada da manya-manyan mutane da malaman fada da bokaye da kowa ya ce ya alayyuhal mala'u ya ku jama'a na manya-manyan mutane na na fada abtuni biro ya da Allah ku ban fatawa game da wannan mafarkin nawa me yake nufi ne in kuntum lirru'ya ta'burun in dai kun kasance kuna fassara kuna yin fassara ga mafarki ku fassara muni kila yana da wasu bokaye ko wasu mutane wanda in an yi mafarkin suke fassara yace to ga mafarkin da nayi in dai kun kasance kuna masu fassara mafarki to ku ba da labarin me yake nufi wannan mafarkin قالوا قالوا أضغاث أحلام نعم وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين to قالوا da suka juya suka juya suka juya suka ga dai sun rasa gane me ake ne sai suka ce to ai ranka ya dade wannan mafarkin naka adghasu ahlani kawai yayayen mafarki ne irin wanda bai da fasara yayayen mafarki kamar yayayen mafarki a ce kawai ko irin mafarkin sanyi ne kawai irin kaji kaji sanyi yayi yawa kaji abin nan kawai kai ta mafarke mafarke ba kai ba gindi din nan adghasu ahlani yayayen mafarki ne wannan ranka ya dade ai bai da fasara wannan kuma wa ma na hana bitawil ahlami bi alimi mu ba masana bane game da fassarar mafarki wannan yayayen mafarki in mafarki lahiya launi mai kyau he mu fassara amma wannan irin yayayen mafarki ban ba ba masa ba mu da sani game da fassarar irin wannan yayayen mafarki maimakon su ce a ba mu gane ba in an samu wanda ya fi mu sani sai ya gane aiko haka haka haka adalcin ilimi yake in an kawo ma abin da baka sani ba ka juya ka ce to wannan ni dai ban sani ba ni dai ban sani ba amma a nemi wanda ya ɗara ni sani kila zai gane ko ai shine adalcin ilimi a to sai masu fassara mawarkin sarki sai suka yi irin ya- irin yadda malaman yanzu ke yi a ba haka suke ba yanzu In- in aka kawo wata fatawa ko kuma wani karatu ko wani aiki ya tarbi gaban ka ka juya ka ga baka gane ba baka sai ka ce kai wannan ai ba addini bane wannan bid'a ne wannan kafiri ne amma kuma kai ne dai baka gane ba Waka- wannan ba shi qur'ani ba shi a hadisi kai a fahimtar ka wai to wai iya fahimtar ka kuma wani addini ya tsaya me lokaci me lokaci a ni ban gane ba a je a tambayi wani wanda ya gane ya muku bayani ko ba haka ba shine ai malaihi bane manyan malamai suna cewa ba su sani ba imamu malik radiyallahu anhu ya saba da wannan aka kawo fatawoyi guda kaza daga wasu kasashe ma an zo musamman an zo gun imam an kawo mai fatawa sai ce wannan ga hukuncinta wannan ga hukuncinta in kama an kama guda goma sai ya bada amsa kamar guda hudu sauran guda shida ya ce kai wannan kuma da musu ban sani ba akar masalla ya ce ban sani ba to koyin faɗa abin da ban sani ba a nemi wanda ya hina sani ya bada bayani to shi ne adalcin ilimi amma ba da da an kawo abu kai baka gane abu baka ce oh wannan ba addini bane kai wannan ai ba shi ba shi a qur'ani ba shi a hadisi to kai me ka sani a qur'anin me ka sani a hadisin ko kuma wannan ba wannan ba shi a addini a a haba wala a koma makaranta a duba ne Mm, a duba ai abinda zaka ce kawai wannan ƙarya ne ba shi a addini sai abin da yake na zahiri kowa ya san ba daidai bane amma abu na addini wanda wani yana yin wani abu na addini ya kafa nashi hujjojin ka zo ka ce ƙarya ne akwai wahala haka malamai suka ce ka duba littafin shehu dan fodiyo ihya'us sunna yace wai wa'lam anna musawwiq al-inkar shay'un asirun bal muta'azzir yace am- a cikin addini kaga wani mutum yana yin wani abu cikin addini yana ya kafa hujjojin shi yana yi ka zo ka ce mashi kare mai inkari ka ce ya bari ba daidai bane yace shay'un asir yace abu ne fa mai wahala ibal muta'azzir sai kai